ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب من غلبه الدم babin da ya zo na wanda jini ya rinjaye shi mana da jini ne ko ko menene duk abin da ya fi karfinka yana zuwa ba da zabinka ba shari'a tana yi ma afuwa amma abin da yake fitowa da zabinka shine ya warware alwala ya zama najasa ya zama kaza kaza kaza kaza shine kawo kisan sayyidina Umar da zamu karanta insha Allah قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور ابن مخرم أخبره أخبر أنه دخل على عمر بن الخطاب بعد أن صلى الصبح من الليلة التي تؤن فيها عمر ana ji ko fa ukhiza umaru yace sai aka yi shiga daren da aka aka zo aka to sai ji sai aka tada sayyidina umar daga barci kenan ko fa qila lahu as-salah li salati subh aka ce mishi as-salah sallan asuba ka tashi ayi sallah fa qala umar shi sayyidina umar yana yace na'am haka al'amarin yake wala hazza fil islam liman taraka as-salah duk wanda ya bar sallah ba shi da rabo a cikin musulunci fasalla umar she umar ya tashi ya dawo haka nan ya zo a zo a yi sallah wa jurhuhu ya abu daman mikin da aka yi masa inda aka ji masa ciwo din yana fitar da yana fitar da jini an fahimta to tun da an kafa hujja da aikin sayyidina umar da ce wannan sallah ba ta yi ba ko ya bata sallah ko najisa da sayyidina umar bai yarda da haka ba ko mahallu shahid kenan والمسور ابن مخرمة ابن نوفل كنيته أبو عبد الرحمن له صحبة صحابيني duk abin da ake fada cikin mutum za a yi tarjama su za a fada maganarsa makurar darajar da za a ce mishi a ce lahu soba sahabin manzon Allah ne shi na ya kure duk ya kai sai dai cikin sahabban kuma baratib wane da wane da wane da wane amma ka ce sahabi ne shi kenan magana ta kare saboda samu ka zama sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba karamar daraja ba ce qala al imamu malam yace man bihi jurhun sa'ilun wanda ke da miki kurji yana zubar da jini aw ru'afun da'imun ko haƙu mai da'iman wanda yake zubar da jini baya tsayawa alaihi gasluhu wa shadduhu inda kulli salatin faridatin to duk sa'an da zai salla sai ya wanke sai ya sa abu ya rike tare tun malaka za a alaihi wa in kana damu ya silu min hufi sala bayan ya iya kokarinsa in ya shiga yana salla jinin ya sake zubowa ba shi da laifi sallarsa ta yi li'annahu ma'zurun kal mustahaba saboda yana da uzuri ya zama kaman mustahaba kenan wacce take da jinin cuta fa amma man la uzra lahu amma wanda ba shi da wani uzuri ganganci ne da sakaci iza salla fihi wa ala badanihi aw thawbihi najasa duk wanda ya salla jikin shi akwai najasa ko tufarsa da ya sani fa alaihi al-i'ada sallarsa ba ta yi ba sai ya saki salla illa al-qalil alladhi yata'adharu al-ihtirazu anhu mithlu dam al-barghuz shi dai jinin da ba najasa jini ɗan ƙaramin kankanin jini da aka yi afuwa aka kamu shi ne ce gadan bilbargusu kaman koda kaman kiyashi waɗannan abubuwa kan ƙanana to sai aka ce an yi afuwa game da jininsu wa ma ya kharuju min badan al-insani min basratin aw qarhatin da abubuwan da ke fitowa jikin mutum dan kumburi dan kankani haka ka murtsike shi ka matse ka aka ce babu laifi qala hisham bin urwa hisham dan urwa yace ra'ani abi in saraftu min as-salati yace uba mahaifina ya ganni na ina cikin sallah sai na yanke sallar na fita fa qala liman sarafta yace me yasa ka fita ka bar sallar qultu lahu sai na ce ma mahaifina min dami zubabin ra'aituhu fi saubi jinin kuda ne na gani a cikin tufasa shi ne na sa'isa na koma na jima na sallah ba ta yi ba kenan kala sahaba zalika alayya shi tsawata masa ya aibata shi haba kuda kuma dan kuda shi ne sai ka je ka wa kala liman sarafta hatta tutim liman sarafta hatta tutimma salataka da baka da baka yanki sallanka ba sai ka cika sallanka sallanka ta yi kenan وكان الحسن لا يرى بأسا بدم الذباب والبعود والبراغيث حسن بايا ganin jinin wa'annan da kuda da menene da menene da wa'annan duka duk ba sa suna ganin ba sa najas ba najasa ba ba an yi afuwa ba za su bata sallah ba eh saboda kuda za ta yi zuwa ta je ta tabar tufa ka ga alaman wani abu a ciki suka ce sallar ka ta yi wasu ila malikun an dami zubabi aka tambayi imamu malik dangane da jinin kuda faƙala ara an tafsilau ya ce ina ganin ka wanke ai shi ne ya fi ya wajabta kenan ara an tafsilau ina mana ara an tafsilau abinda ya fi ka wanke shi kenan ko wa kana salimu ibnu abdullahi ya khruju min anfihi damu salimu dan abdullahi dan umar yana jini na fita a hancinsa fayamsahu bi asabihi thumma yaftiluhu sai ya share da yatsansa haka sannan ya mutsike hannunsa haka ya mummurza hannunsa haka shi kenan thumma yusalli wa la yatawaddau yayi sallah ba shi ya saki alwala ba wa an sa'id ibn al-musayyib mislahu daga sa'id ibn al-musayyib kwatankwacin haka waru ya anna rajulan damiyat isba'ahu yace an rawaitu wani mutum hannunsa ya fitar da jini فقال له سعيد بن المسيب شي سعيد بن المسيب يتي امسحا بالحائط وصلي كشاف كدوكي كشافا da bango ka share goga bango haka ka goga jinin sai ya tafi ba shi a hannunka ba shi a bango kuma sai kai sallanka ko wa qala ba'du ahli al-ilmi yace wa'ansu malamai sun ce yu'fa an miqdar ad-dirham min an-najasa wa najasa in ba ta da yawa ɗan kankanuwa haka an yi afuwa an fahimta وهو قول الثوري يتي مذهب امام الثوري كنا وابن المبارك واصحاب الراي دا بلاد المبارك دا احناف وقال بعضهم اذا صلى وفي ثوبه اكثر من قدر الدرهم من قدر الدرهم ان يصلى جكنسا جكنس تفس na da najasa gwargwadon dirhami dan kadan haka dirhami din ba za ka ana cewa kwabo ana cewa dirhami yana ba za ka iya kimanta shi ba yanzu sai ka ce dan abin da bai ta karatarya ba fala i'adatu alaihi ba zai mai ba zai saki sallah ba wa huwa qawlu ahmad wa ishaqa wa qala ba'duhum la yufa an qadr ad-dirham wa yufa amma dunahu وروي عن محمد بن سيرين أن رويته لقى محمد بن سيرين تابعي قال نهر ابن مسعود جزورا إذا أبلا دم مسعود يجي يسوكي راكمي تابوه راكمي فقام إلى الصلاة وعلى صدره من فرثها ودمها sai tashi yana sallah a kirjin shi akwai dattin da ke cikin tambin rakumi da kuma jini dan kankanin jini abinda bai taka karya ba duk suna jikin shi amma yayi sallah yana ganin ba su su zama najasa ba kenan qala wa qala abu musa al-ash'ari la ubali law nahartu jazuran yace abu musa al-ash'ari yace ban damu ba in na soki in na soki rakumi فتلخطت بفرثها ودمها فتلخطت فتل فلتخت بفرثها ودمها سي دتين تربنت da jinin ta ya taba shikira wa akaltu min shamiha nace abnaman ta ko kisinta wa lahmiha thumma sallaitu wa lam amas sama'an in nayi sallah ban ban wanke ba ban saki sallah ta tayi suna ganin wayannan ba su isa su zama najasa da za a saki sallah ba ko za su abin nan sai aka shiga kuma wani babi babu guslil juma'ati ya ce shi abinda ce babu guslil juma'ati ina mana babu guslil juma'ati wankan juma'a akwai juma'a akwai ranar juma'a ba haka ba ne ba in aka ce wankan juma'a ake ma to sai lokacin juma'a in za ka juma'a sai kai in aka ce ranar juma'a ake ma to daga za ko da asuba ana kira as-salatu in kai wankan juma'a ji wankan yayi an fahimta to zamu ji nasoshin me suka fi karfafawa insha Allah ko قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga sayyiduna abu sa'idin al-khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ghuslu yawmil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin ghuslu yawmil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin ala hadhihi riwaya hal al-ghusl li salati al-jumu'a aw li yawmil jumu'a li yawmil jumu'a mafhum mutlaqan am li yawmil jumu'a طيب سنرى ما سيأتي فيما بعد إن شاء الله سبب نرى أن الجمعة با جمعة بني هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وقوله على كل مهتلم أي على كل بالغ دو بلغجي قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دقى سيدنا عبد الله بن عمر الصحابي الجليل يشي منذ الله صلى الله عليه وسلم يشي إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل إذا ظرف كينكو لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب الماء إذا جاء أحدكم الجمعة إن أيوك زيزو جمعة فليغتسل أنا أولنا رواية وانكا وانكا من أكيم وانكا صلى الجمعة كينكو يا خس يا مي يا خس سيوان كان أمومي كينكو akan haka wanda ba zai je juma'a ba yara da mata da matafi da mai da ba lalle bane sai su yi wanka ba an fahimta قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو محمد الحسن ابن أحمد المخلدي قال حدثنا أبو أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر قال ya ce sayyiduna abdullahi dan umar as-sahabiyul jalil ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa ala al-minbari naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa ala al-minbari halata kaunihi ala al-minbari yaqulu yana fadar cewa idza arada ahdukum an yati al-jum'ata falyaghtasil falyaghtasil الغسل ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة على هذه الرواية لصلاة الجمعة على هذه الرواية لأن هناك روايات أطلقت وهذه الرواية آه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن قتيبة الليثي قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قال حدثنا علي بن الحسين الكوفي قال حدثنا أبو يحيى إسماعيل ابن إبراهيم التميمي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال أن كربونا سيدنا البراء بن عازب الصحابي الجليل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Hakkan alal musulmi na ayyar tasilu yawmal jumu'ati, wal ya massa ahadukum min tibi ahlihi fa illam yajid fal ma'u lahu tibun. Ya ce, Haki wajibi ne mutum ya yi wanka ranar Juma'a, sannan kuma ya nemi tibi ahlihi turaren iyalansa, ya yi wanka za shi ƙin komin turare sai ya shi sa ya tafi. in bai samu ba wankan da ya wadatar ko in ta rafi hadi suka ce haza hadisun da'ifun bi hadha lafz kaga kaga adalci kenan da'ifun bi hadha lafz hadisin da'ifi ne amma da wannan lafazin akwai lafazin da ya zo wannan sahihi ne haka suke yi suna kare hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah ya ba su daraja ya ba su ɗaukaka sun mutu tintini ana yi musu addu'a amma yanzu kariya an waye gari kowa yana shiga cikin ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana barna yana bayyana ma mutane jahilcin shi an fahimta ana ji suna ta fada har kasan saudiya yanzu za su ta duba hadisin ahad hadisan ahad ne za a daina amfani da su za a daina meye da meye da meye kuna mun kana mulkin kai na ruwanka da hadisi ba aike ka bane ba karanta ba to amma yanzu babu wanda ya isa yana kana bude bakin ka za ka kama ka da wuri kowa ya tsiki ba wanda zai ce wani abu ina ji shi yana tafi da hadisi ana ana interview ana tambayan shi yana cewa hadisin wasu abubuwan da da Muhammad bin Abdulwahab ma zai dawo yanzu da ya ga kaza da ya shi da kanshi ya kuma ba malamin da yake cewa na karshen malaman da suka isa su cewa na bu shine Ibn Baz da Ibn Uthaymeen su kuma sun mutu sun tafi su ne za su iya daga yasa a ce a to dole amma ban da su duk wanda ya bude bakin shi yanzu fasijinu marji'uhu baka isa ba kowa ne هذا حديث حسن ورواه شيم عن يزيد بن أبي زياد وروايته أحسن والبراء بن عازب أبو عمارة الأنصاري الحارثي نزل الكوفة abinda wai suna son masu a fito fili ana sai da giya suna son su fito mai eh dole sai an bibbidin nasoshin wannan ba ba alkur'ani ne halamta shi ba hadisi ne hadisi kuma ahad kaza kaza kaza kaza wannan matsala wa'in abubuwa duk wa'in su hukunce hukuncin suna son su janye su saboda suna son su bi duniya su tafi daidai su yi su da dama mutane abin da suke so amma kun ji jiya an yi zanga-zanga a cikin makka saboda hana zuwa hajji da aka yi karya tattalin arzikin mutanen makka mai rayuwar da suke yi kenan iya rayuwarsu a zo a yi aikin hajji suna da gidaje suna da komai su samu abin da za su samu dukiyar su to bara an hana kuma bana an hana to kaga an karya su kenan shine jiya suka yi fushi suna zanga zanga abinda ba taba zamani za su suna taka hotuna abinda ba taba zamani za a yi ba kuma ba a taba yi ba eh an fara yi kenan Allah ya kiyaye haka suke wani bai fi wata nawa ba an kowa ya karanta wata mata ta fito ba yar kasar saudiya ba ku ba ku da alaka da kasashen da kasan mu kun zo aikin haji ne da umra ku yi ku tafiya ku bar ku bar mana kasan mu ku daina tsoba baki a cikin kasashen ku ma'ana a kyale su mace ta yi yadda take so tana tuke ta yi yadda take so yadda suka ga kasashen duniya na yi su ma abin da suke so ke qultu nace sai nace اختلف أهل العلم في وجوب غسل الجمعة مع اتفاقهم ala anna salata ja'izatun min ghairi al-ghusl suka ce malamai sun kari juna ilimi a cikin hukuncin wajabcin wankan juma'a tare da cewa sun ijma'i ijma'i akan sallah ta, ta inganta koda ba a yi wankan ba akan haka wayanda suka ce wanka wankan juma'a wajibi ne in baka yi baka je kai sallah sallah ta yi mai kabari kenan ka bar wajibi ba za ka samu wannan ladan ba fa zahaba jama'atun ila wujubihi a wancan matsalan ina muka kwana wankan ranar juma'a ke ma ko sallar juma'a sallar me sallar juma'a to ya za ka yi da nassin da ya ce yau mul juma'a sai ka ce me eh ba dabara ba eh eh ina mana a hukuntar da shi a ranar juma'a to يروى ذلك عن أبي هريرة وهو قول الحسن وبه قال مالك وبه قال مالك sallan wankan wajibi amma in baka yi baka yi sallah sallah ta yi an fahimta wa zahaba al-aktharuna ila annahu sunna mafi yawancin malamai suka ce wankan juma'a sunna wa laysa biwajibin ba wajibi bane wa qawluhu fil hadith ghuslu yawmil jumu'ati wajibun arada bihi wujubul ikhtiyar yana nufin wajibi ba na wajabci ba a'a wajib ba na wajabci bane sunna ce mustahab la wujubal hatmi kama yaqulu rajulu li sahibi haqquka alayya wajib wa la yurid bihi al-luzuma alladhi la yasau tarkuhu wa dalilu alayhi ma ruwiya yace dalilin abinda yasa aka ce wankan juma'a ba wajibi bane sai ce ma ruwiya anna umara kana yaktubu yawmal jumu'a sai na umar yana kutuba ranar juma'a iz dakhala usman ibn affan sai ga usman ibn affan ya shigo masallaci fanadahu umar sai sai na umar ya dakatar da kutuba ya kira shi ya kai usman ayyatu sa'atin hazihi wani lokaci ne wannan wa qala ya amiral mu'minina to shi ya san tambayar inkari akai masa sai ce ya amiral mu'minina in qalabtu min as-suqi fa sami'tu nidaa fama zittu ala an tawaddatu wa aqbaltu dawowa ne daga su kasuwa ina isowa daga kasuwa shi na ji kiran sallah shine na sauri na gaggawa na alwala na kamo hanya na zo masallaci fa qala umar ce umar ce wal wudu'u aidan alwala ma kai ba kai wanka ba ke alwala ma kai kaga ya buɗe maka kansa sabuwar masala wal wudu'u kaman alwala ma kai ba kai wanka ba kenan وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل kuma alhali ka san cewa manzo Allah yana umurta ya ce ai wanka an san an ji wannan kisa ko sai na Uthman ya dawo daga kasuwa yana zuwa gida sai ya ji kiran sallah sai maza maza ya alwala ya kama hanya ya zo masallaci yana zuwa masallaci ya tare da liman na hutuba sai liman ya dakatar da hutuba sai na Umar ya ce Usman ya Usman wani lokaci ne wannan ya zo karshen lokaci kenan an fara hutuba ya ce ai dawowa ne daga kasuwa ina kaiwa ina zuwa gida sai na ji kiran sallah sai na yi mazamazu na yi alwala na dawo na shigo ya ce alwala ma kai kuma ka san manzon Allah yana ci yana umurta da ayi wanka to shine suka ce da a ce wankan wajibi ne sayyidina Usman ba zai bar shi ba kuma da a ce wajibi ne sayyidina Umar zai ce dole sayyidina Usman ya koma ya je walau kana wajiban lan sarafa Usman hina dabbahu Umar wala sarafahu umar hina ra'ahu lam yansarif an fahimta aha wa fi hadith ibn umara dalilun ala anna ghusl yawm al-jum'ati ala man yahduruha duna man la yuridu huduraha min an-nisa'i was-sibyan wal-abid yace wankan juma'a wajibi ne akan wanda zai je masallaci amma wanda ba zai je masallaci juma'a ba kaman mata kaman yara kaman matafi kaman masu uzuri ba wajiba ba lalle bane ba قال ابن عمر انما الغسل على من تجب عليه الجمعه abdullahi dan umar ce ai wanka ya tabbata ne ga wanda sallar juma'a ta waje ba akan shi qultu wa waqtuhu halatu rawahi istihbaban lokacin wankan kenan lokacin da zaka yi shiri ka tafi istihbaban ba wujuban ba fa in irtasala ba'da tulu'il fajri husiba in ya in bayan sallan asuba bayan hudowan alfijir yayi wankan juma'a za a dauka yaukan wankan juma'a ne wa qablahu la yuhsabu amma kafin alfijir ya keto yayi wankan juma'a ba za a dauke shi cikin wankan juma'a ba قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا سعيد بن سفيان الجهدري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال يتي دق سيدنا سمرة بن جندب الصحابي الجليل يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ما معنى فبها آه ونعمت شيني ما دلها فبها هم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون wa man igtasala wanda kuma yayi wanka fal ghuslu afdalu wanda yayi wanka fa bis sunna akaza wa ni'matis sunna wa man tawa- wanda yayi wanka wanda yayi alwala kenan ko wanda kuma yayi wanka fal ghuslu afdalu wankan shi yafi هذا حديث حسن وسمرة ابن جندب أبو عبد الرحمن مات في آخر سنة تسع وخمسين ويقال سنة ستين والحسن هو الحسن ابن أبي الحسن البصري واسم أبي الحسن يسار يسار مولى زيد بن ثابت الأنصاري مات سنة عشر ومئة قال الحسن ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عمر يتي أن هيفيني سورة شكرا بيو ƙarshen khilafan Umar wa ana yawmad dar ranan da aka zo kashe sayyidina Usman ibnu arba'a ashara sana ina da ɗan shekara goma sha hudu qultu wa fihi dalilun ala anna al-ghusla liktisab al-fadl akwai dalili cewa in kai wanka kana son ka samu fadalan wanka da ke cikin wanka ne wal wudu'u ja'izun alwala ma ya halatta ya hatta halatta ko وقوله فبها ونعمت dalilin da ke sa ana sanin cewa an karanta ko ba a karanta ba an fahimta sokrat ya ce al'ustazu ka tilmiz ghaira annahu ya sabiku tilmiz bidarsu ko bayan da za a yi a samu karatu walakin kunu rabbaniyina بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون تدرسون lallai sai ka zauna kai karatu kai ma ka ji ka kashi awa ɗaya ko awa biyu ko lokaci ko minti talatin dole ne kai ma sai ka yi wannan amma in ba haka ba don ka zo ka ji karatu ka rufe ka je ka shi shi yasa ake karatu soro shekara goma ana yi littafi ana rataya gafaka aje misali ana karewa ana rufewa an an rufe gafaka sai gobe kuma za a tafi in an fita kuma an je abubuwan da aka karanta wurin na auratayya ba za a yi ba al'ada ake yi abubuwan da aka karanta cikin littafin na kasuwanci ba za a yi amfani da su ba abinda aka saba shi ake yi to shi yasa sai a mas'alar ta zo karatun da ake yana cikin zuciya ne ana yi ne ta'abbudin don a samu lada ba wai don a yi amfani da shi a cikin rayuwa ba to shi yasa rayuwar ta zama haka amma ba ka ba karatu kullum karatu ake ba littafin da ba a karantawa an fahimta to وقول فبها ونعمت قال الأسمائي فبالسنة أخذ ونعم الخصلة أو الفعلة ونعمة الخصلة أو الفعلة سنة كده وقيل فبالرخصة أخذ أكتي يا يركو يا يركو رخصة نسسوت وذلك أن السنة الغسل يوم الجمعة أي وانكرانا جمعة سنة أم فهمتها؟ قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ من الله صلى الله عليه وسلم وان دي الولاء فأحسن الوضوء يكوتة الولاء ثم أتى الجمعة سأن يزو جمعة فدنا يكسنتو واستمع يشوراري خطبة وأنصت يسد يشرو غفر له ما بينه وبين الجمعة za a gafarta masa tsakanin wannan juma'a da juma'a mai zuwa wa ziyadatu thalathati ayyamin wa man massa al-hasa faqad laga wanda ya wasa da duwatsu su kwankwanyi a cikin masallaci ko a menene da menene ya yi lagu ya ba ta ladan shi ke ladan shi ke an fahimta wannan riwayar muslim kenan ko an fahimta man tawadda'a wanda ya alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwala thumma atal jumu'ata sa'an ne zo juma'a fadana ya kusanto wurin limana ya zo da wuri kenan ya shiga masallaci har ya kusanto da liman yana ji abin da ba ya zo a makare ne yana ya zauna waje ba wastama'a ya shaurari wa ansata yayi shiru gufira lahu ma bainahu wa bainal juma'a wa ziyadatu salasati ayyami za a gafarta masa a tsakanin shi da juma'a mai zuwa da ƙarin kwana uku ma'ana juma'a zuwa juma'a kwana nawa kenan da karin kwana uku kwana nawa kenan wa man massal hasa faqad laga hadha hadithun sahihun akhrajahu muslimun عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية وقوله ما بينه وبين الجمعة فدن دا يتي وسكاني شي دا جوانا الجمعة زوى الجمعة قال أبو سليمان الخطابي آه إمام الخطابي عالم, عالم كبير في اللغة والحديث والتفسير وكل شيء علامة يتي يريد بذلك ما بين الساعة التي يصلي يصلي فيها يصلي فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى لوكة ديكي صلى جمعة دين زوا رانا جمعة مي زوا قلت فيدخل فيه النصف الآخر يتي سي sauran rabin shi ma ya shigo cikin lada ɗin minar juma'atul ula rabin radan juma'an nan sai a ƙara mishi ladanta radan shi wa nisul awwal min al jumu'ati thaniya da rabi na farko jumu'a sati mai zuwa hatta yakuna al adadu sab'an wa ziyadatu thalathati ayyam sai a samu adadin ya cika kwana bakwai kenan sa'annan da da ƙarin kwana uku fatakunu al hasanatu bi ashri amsalha an fahimta an dai ji ko قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منزوع الله صلى الله عليه وسلم إتي حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده wai dole ne kowane musulmi cikin kwana bakwai ka samu rana ɗaya kai ma ka yi wanka ka wanke jikinka baki ɗaya saboda tsafta kenan ko هذا حديث متفق على هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن بهز عن وهيب عن عبد الله بن طاووس duk wannan wahalhalu da ake yi wani ya fitar da shi kaza wani ya fitar da shi kaza sahabi kaza ga duk wannan wahalar da aka sha cikin ilimin hadisi yanzu mutane sun zo sun shigo ma ilimin hadisi saboda ba abin da ya kawo musu cikas ba kamar ilimin hadisi saboda da aka ce abdullahi ibn abbas ka je ka yi ja ka je ka yi munazara da kawar jako aka ce khuzuhum bil wai ka kama su da sunna a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innal qur'ana hammalatu awjuh aya alqur'ani tana daukar fusaki ta za sai ta yi kaza ake nufi sai ta yi kaza ake nufi in ka biyo musu ta wannan hanyar za su samu dama su yi fada amma za ka musu nas za ka musu sunna in ka kama su da sunna sun kamu kenan ba za su ba za su kwace ba to shi yasa duk wani wanda yake so ya yi barna abin da ke kawo musu cikas sunna shi yasa sunna ta yi bakin jini da an ce sunna sai gaban mutum ya faɗi sai ga mutum ya firgita sai ga mutum ya jawo shi sai ga mutum ya ya sunna aka ce sunna fa da an ce sunna shi kenan sai mutum ya sai mutum ya duk wahalhalun da malamai suka yi sai ka ga zo an take ai ba su yi komai ba to an ji ba su yi komai ba buhari bai komai ba abu hurera ba sa kowa kan ka faɗi abin da za ka faɗa to addinin da muke yin sai mu daina kenan sallolin da muke ina muka samu su duk shari'an da muke aiki da su ina muka samu su daga shari'a suwa suka rawaito mana an haife mu ne lokacin manzon Allah mun rayu da manzon Allah ne manzon Allah ya rayu da mu ne ya za a yi mu san abin da manzon Allah ya yi sai waɗanda suka gani su sahabban kansu akwai abubuwan da ba su isa su san su ba sai matan manzon Allah sun fada abinda baya yiwuwa sai cikin daki ba haka bane ba matakai ne abinda baya yiwuwa sai cikin daki sai matan manzon Allah abinda yake ake yi kuma waje shi sahabban manzon Allah duk kowa da gwargwadon kusancin shi da lazimtan shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake rawaitowa to sayyidina Abu Huraira ba shi da aiki ba shi da sana'a zama yake don ya je hadisan manzon Allah ya samu abinci ci ya wadatar da shi ba ruwan shi ya je kaza ya je kaza ya je kaza ba haka bane ba dan me ya aka ya rawaito hadisai da yawa a'a me zai hana shi ya rawaito hadisai da yawa ka je kai ma kai ma kai karatu ka gani za ka yi rubutu amma dan kai kwakwalwarka dan kai baka fahimci yadda aka yi ya rawati ya haddace hadisai da yawa ba shi kenan sai ka ce babu in kwakwalwarka ba ta dauka ba ta daukan abu shi kenan sai ka ce babu ga ai wannan shirme kenan hankali ma baya daukan wani kwakwalwar da kake amfani da ita din hankali da kake amfani da shi din rai da kake amfani da shi din gashi kana da rai kana da hankali hankalin ka taba ganin shi ya yake fari ne baki ne dogo ne gajere ne mai fadi baka san shi ba amma ka yarda kana da shi to haka dole za ka yarda da waɗansu abubuwan da baka gansu ba dole ka yarda da su ba lalle ba ne kai sai ka yarda da su tunda al'umma sun yarda da su me amfanin kai baka yarda da su baka tafi karka yarda da su ba lalle ba ne ba قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب الغروي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wanka saboda ɗayan abu guda hudu ko da yake sanadin hadisin da'ifi ne min aljanaba in janaba ta kama za a yi wanka wa yawmal juma'a mahallu shahid kenan da ranar juma'a wa min alhijama da in an yi kaho wa min ghaslil mayyiti da wanke gawa wannan hadisin da'ifi ne ko قلت أما الاغتسال من الجنابة ففرض so ya hada abubuwa guda uku ko hudu a jere daya dilalatul iqtiran kenan gar ka dauki duka ka ba su hukunci daya sai ka tsatsefi ka ciccire kowanne ka bashi hukuncin sa yace amma wankan janaba akwai mai shakkan cewa wankan janaba wankan janaba wajibi ne wa ghuslul jumu'ati sunna wankan jumu'a kuma sunna ne kaga an hada fari wajibi da sunna wal iqtisalu min al hijamati istihbabul lin nazafa mutum yayi wanka don yayi kahu aka ce mustahabbi ne wajibi سنة مستحب لأنه لا يأمن أن يكون المهتجم قد أصابه شيء من رشاش الدم saboda wai in yayi kaho ba zai amince ba watakil lokacin da ake yi dinnan jini ya taba shi sai je wanka waru ya anna aliyan kana yartasil yawm al-idain yace an rawaito cewa sayyidina aliyu yana wanka ranar idi karamar sallah da babban sallah wa yawm al-jumu'ati wa yau arafa wa iza arada an yi hurima da kuma in zai ɗau harami sai ya yi wanka shi kuma aka ce da'ifi ne wa bin umar annahu kana yaghtasilu yawm al-fitr qabla an yaghduwa aka ce yana wanka ranan karamar sallah kafin ya fita zuwa ya sammako wa an salamata bin al-aqwa'i annahu kana yaghtasilu yawm al-eid babul ghusli min ghaslil mayyit yace babin da yazo ina in mutun ya wanke mamaci gawa zai wanka wannan wankan wajibi ne ko ba wajibi bane قال أخبرنا أبو الفرج المظفر ابن إسماعيل التميمي قال أخبرنا القاسم حمزة ابن يوسف الصهمي قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى الدوأمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي من غسل ميتا فليغتسل وان دي وانك ممتي يوانك ومن عمله فليتوضا وان دي يرك جواكما أكتفيه الولا حديث ضعيف هذا حديث حسن ويروى هذا عن أبي هريرة موقوفا وصالح مولى التوأمة بنت أمية القرشي وهو صالح ابن وهو صالح بن لبهان وهو صالح بن أبي صالح واختلف أهل العلم ما لم يسن كارجونا علمي في الغسل من غسل الميت daga cikin yin wanka don ka wanke mamaci fazahaba ba'dhum ila wujubihi wa yanzu malamai suka ce in kai mamaci wanka kai magawa wanka wajibi ne kai ma kai wanka وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب ما في وجه ما لم يسكت با واجبي بني قال ابن عمر وابن عباس ليس على غاسل الميت غسل سكت با واجبي بني كنكو وروي عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت أميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين توفي ita ta yi masayidina abubakar wanka lokacin da ya rasu matansa sunanta asma'u binti umais imra'ati abi bakr wata sahabiya ce mai ban mamaki da mijinta ya rasu ta yi mishi wanka fasa'alat man hadaraha min almuhajirina da ta gama sai ta tattara muhajirai manyan sahabai ta tambaye su ta ce faqalat inni sa'imatu ni ina azumi wa hadha yawmun shadidul bard gashi kuma ana tsananin sanyi wa hal alayya min ghuslin faqalu la yanzu wajibi ne kaina sai nayi wanka suka ce a'a wa qala malik wa shafi'i yustahabbu lahu al-ghuslu wa la yajibu suka ce mustahabbi ne amma ba wajibi ba ne wa qala an-nakhai wa ahmad ibn ishaq wa ahmad wa ishaq yatawaddau ghasilul mayyit su kuma suka ce zai alwala ne qala ahmad la yathbutu fil iktisal min ghusl al-mayyit hadith qala ibn mubarak la yaghtasilu wa la yatawaddau abla da mubarak yace ba wanka ba ma alwala qala al-khattabi wa yushbihu an yakuna marra al-iktisal minhu إنما رأى لما, لما لا يؤمن من أن يصيب الغاسل من رشاش المغسول نضح wanda ya sa su ce wajibi ne ya ce mai yiwuwa lokacin da yake mamacin wanka ne wani abu ya taba ya same shi jikin shi ya sa ka ce wanka to mai yiwuwa tabbas ya same shi ne wa ruba ma kana ala badal maiti najasatun fa idza asabahu nadahu wa huwa la ya'lamu makanahu to yajibu alaihi ghaslu jami'a badani tunda mai yiwa akwai najasa jikin mamacin ibi ya taba jikin shi bai san inda ya taba ba to shi yasa wajibi ne ya wanke duka fa idza alima salamatahu minha fala yajibu al-iktisalu minhu in ya san cewa ba abin da ya same shi ba ba sai yayi wanka ba wa qila fi qawlihi wa man hamalahu falyatawadda innal murada minhu al-mas ba wai wanda ya dauki akwatin gawa ba in ya taba jikin shi وقيل أراد بقوله فليتوضأ أي ليكن على وضوء حالة ما يحملها ليتهيأ له الصلاة عليه إذا وضعها وأكتشي كي الولاء إن كان أوكيغاوا سبودا كزمو كان الشريع إن أك أجيش ذا أي صلى كما كي صلى بس كا أجي كتشي ذاك شيكا كجي كي الولاء با وروي عن ناجية بنت كعب عن علي قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم yace sayyidina aliyu yace mu fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ammaka shaykha ad-dalla qad mata fa qala yace mahaifin sayyidina ali ya rasu yace fadhhab fawari abaka je ka ka rufe shi thumma la tu la tu di sanna shay'an hatta tatiyani kada kai komai hakka zo wajena fadhhabtu fawaraituhu sai na je na binne shi waji'tuhu fa amarani fa faktasaltu wada ali sai ce na wanka sai na wanka ya min addu'a wannan hadisin da ifi ne lokaci ya ce wadda saura eh minti biyar yau ma akwai hadari ne babu hadari to babu al-ghusl inda al-islami babin da yazo na wanda ya musulunta zai wanka ko قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال أخبرنا القاسم ابن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأغر عن خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام إتنا زوجا الله صلى الله عليه وسلم ذكر بمسلمتي فأمرني أن أغتسل بماء وسدر sai ce na yi wanka da ruwa da magariya kala akbarana abu usman al-dabbi kala akbarana abu muhammadin al-ajjarrahi kala akbarana abu al-abbas al-mahabubi kala haddasana abu isa kala haddasana bundarun kala haddasana abdurrahman ibn mahadi kala haddasana sufyanu عن الأغر ابن الصباح عن خليفة بن حسين عن قيس بن عاصم أنه أسلم يا مسلمتا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصل بماء وسدر كما قال الله جيك كي وانكا دروا دا مغريا هذا حديث حسن وقيس بن عاصم المنقري التميمي أبو تلية يكنى أبا علي وهو جد خليفة ابن حسين بن قيس بن عاصم قلت يتي wal amalu ala hadha inda ahli al ilmi wa yasu malamai yastahibbuna lirrajuli idza aslama ay yaktasila wa yaghsilu thiyabahu suna so mutum ya musulunta ya je ya wanka ya wanke tufarsa wal aktharuna ala annahu ghairu wajibin wa yasu malamai suka ce ba wajibi bane idza lam yakun lazimahu ghuslun fi hal shirk sai dai in ya yi abin da zai sa yi wanka lokacin da bai musulunta ba ya taba fitar da mani ya taba jima'i ya taba yin komai da komai ai wa'annan duk wajibi ne ai musu wanka in ya musulunta sai ya wanka wa zahaba ba'dhum ila wujub al-ittisali alayhi ba'da al-islam wasu malamai suka ce ba ya karbi musulunci wajibi ne ya wanka wa huwa qawlu malik wa ahmad wa abi thawr mazhabin imam malik kenan da ahmad da abu thawr فأما إذا أصابته جنابة في حال الشرك واغتسل ثم أسلم to aka ce in ya sa in janaba ta kama shi kafin ya musulunta sai ya zo ya musulunta waqtasala thumma aslama da yayi mafarki ko ya sadu da matarsa ko ya fitar da mani sai ya wanka janaba yana kafiri sa'annan kuma sai ya zo ya musulunta fa asahu asahu aqwali ashab shafi'i wujub al-iktisal alayhi ba'da al-islam shafi'iya suka ce wajibi ne bayan ya musulunta ya sake wanka don wancan wankan ba za a yi ba za a yi ba za a yi hukunci ba za a yi ba za a yi abin nan ib eh eh ba za a yi ba za a yi aiki da shi ba kama lau tawadda'a aw tayammama fi halin shirki thumma aslama suka kawo misali kaman yanzu yayi taimama ko ya alwala yana mushriki sannan ya musulunta يجب عليه إعادة الوضوء والتيمم واجبين يساك الولادة تيمما وقيل لا يجب إعادة الغسل وينسكتي با واجبي بني سياساك وانكابا لأن غسل الكافر صحيح ويسبب وانكا كافر صحيح بدليل أن الكتابية إذا طهرت من الحيض me dalili cewa wankan kafiri za a itibari da shi ya ce ai kitabiya ba nasariya ko ba yahudiya in ta gama hailarta ta haka musulmin musulmi ke aurenta ita bai hudiya ce ko banasariya in tana haila ai ba za su da ita ba to in ta gama hailanta wa ta sanar jazali zauji gishanuha in ta gama haila ta yi wanka ya halatta mijinta ya sadu da ita ta yi wanka mana an yi itibarin wankan kenan wal awwalu asahu yace magana ta farko ita ce tafi inganci وليس إذا صح الغسل في حق الزوج ما يدل على صحته قربة حتى يجوز حتى يجوز أن يصلي به كالمجنونة إذا طهرت من الحيض كما ما وكتيا إن تسركك دغ حيرة وغسلها زوجها مجن تيمة وانكا جاز له غشانها يا هل تيسادو إتا وإذا أفاقت عليها إعادة الغسل إن تفرفدوا كما واجبين تساكي وانكا وذهب أصحاب الرأي إلى أن الكافر لو اتصل وتوضأ أحناف سكة بسكة في شيء متن كافر سيوانك يألولا ثم أسلم ساعة نيم سلنتا فله أن يصلي به يا حالته صلى دونا الولد دورك أما التيمم فيستأنف أما أنت ماما يأي شيء ساكي قلت والاغتسالات المسنونة ستة عشرة وانكا دسكي سنة قدابو مشاشدة غسل الجمعة والعيدين والخسوفين والاستسقاء والغسل من غسل الميت وغسل الكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق وسبعة في الحج قرابك ويكون تشكين أيك الحج كده الغسل للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللوقوف بالمزدلفة وثلاث اغتسالات لرمي أيام التشريك وآكدها غسل الجمعة والله أعلم فإلى كتاب الصلاة اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
ba da lada
غير كلام جميع